بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam abdulmadi bagauri yana ta yi mana bayani a cikin wannan littafi nashi mai suna al-madkhal ila ilmin jarh wa ta'dil yana tattauna mana akan tattafai na al-jarh wa ta'dil waɗanda ya rarraba su zuwa rukuni rukuni zamu yi magana ko kuma yana ta mana magana akan tattafai waɗanda suke kutubul majruhi wato kutubul mukhassasa lil majruhi ko du'afa littafai waɗanda aka keɓance su musamman saboda malamai waɗanda malaman hadisi suke zargin su da rauni za mu tashi a lambar littafi na goma sha biyar a cikin wannan jeren giya wanda shi ne mizanu la'itidal fi naqdir rijal mizanu al'itidal fi naqdir rijal nan ne ko littafin al'imamu al-zahabi al-hafi shamsuddin al-zahabi rahmatullahi alaihi malam ya ce mizanu la'itidal fi naqdir rijal lil hafiz al-zahabi aidan littafin mizanu la'itidal wanda har ila yau shi ma na al-hafi shamsuddin al-zahabi ne Allah ya ƙara mashi rahama wa huwa kitabun jalilun wannan littafi ne mai girman daraja mabsutun wanda kuma aka faɗaɗa zance ba a takaita shi ba fi ibahi naqalati da ilmin nabawi wajen yin bayani akan waɗanda suka cirato ilimi na annabta wato hadisi kenan wa hamalatil athari da wanda suka kwaso athar hadisai sannafahu adh-dhahabi ba'da tasnifihi kitaba al-mughni littafin mizan al-i'tidal shine aka yi shi daga karke bayan da farko al-imam az-zahabi yayi al-mughni wanda muka ji bayani akan shi a baya kamar yadda ya ambaci haka a cikin muqaddiman shi mizan din cewa bayan na gama yin littafi na al-mughni kaza kaza kaza wa qawwala fihi al-ibara kuma ya tsawaita magana a cikin wannan na na biyu din wato al-mizan wa zada adadan min ar-riwati ala ma fil mughni kuma ya ƙara sunayen wasu masu riwaya waɗanda bai ambace su ba a cikin almaguni zada mu'zama hamin kitabil hafiz fi takmilatil kamil li abul abbas ahmad ibn muhammad al-ishbili al-ma'ruf ibn rumiyya al-imam az-zahabi sadda yi littafin al-mughni ya dogara ne galibi akan maganganun da ke cikin littafin al-kamil fi du'afa ar-rijal da shi da wasansu shi kan shi ma almiza ɗin kusan za ka iya cewa kamar wato abrij ne nuska ce musaghara ta alkamin kamar yadda ibnu adiyin yake kwararo mutane da fiqat waɗanda aka yi magana a kansu da masu rauni rauni tabbatacce da masu rauni ɗan kaɗan da makamantansu haka shi ma zahabi yake kawo su da haka kusan wato abin nan manhajinsu guda ko ka ce sharaɗinsu wajen kwararo masu mutanen da ake wa tarjama a cikin littafin ya yi kama da juna ina fata mun gane wannan wannan ya sama wasu ke ganin kama zahabi ya yi iktisarin littafin alkamil ne na ibn adi amma ya ƙara abubuwa da yawa akai to bayan da ya gama yin almugun sai ya ci karo da wani littafi shine wannan littafin mai suna alhafil fi takmilatil kamil wanda wannan littafin hayin yana cikin adabin kutubil mafquda min turafin dinin islam har yanzu ba a buga shi ba ba a same shi ba yana daga cikin abubuwan da har yanzu ba a san inda suka ba ta yiwu yana ɓoye a wata ma'ajiya ta aza takardu rubutun hannu ko kuma juyin juya halin zamani ya juye shi musamman kai la'akari da cewa littafi ne na mutanen ƙasa andalus wanda littafai da dama sun ɓata a wancan ƙasar duk da ike shi malamin ya rayu ne bayan waɗancan fitintunin da suka faru a andalus wallahu ta'ala a'lam sunan malamin da yana littafi wanda shi kuma wato zai ne yayi ma al-kamil na ibnu adi sunan malamin wanda aka san da suna al-hafiz ibnu rumiyya sunan shi abul abbas ahmad ibn muhammad ibn mufrid ibn mufrid annabati al-andalusi al-ishbili mutumin ishbili ne sevilla kenan a yanzu daya daga cikin birane a kasar ispaniya wanda suke bakin tekun baharul abedi al-mutawassit za ga ana rubuta sunan garin da ispaniyanci da double l s e v i double l a sevilla shine ishbiliya a wajen larabawa babban birni daga cikin manyan birane har yanzu mutumin wannan gari ne an fi sanin shi da suna ibn rumiya masanin tsirrai ne da magungunan gargajiya kamar yadda ma zahabi ya ambata a cikin tarjamasa yana ma da shago kamar ka ce chemist ko islamic chemist kenan za a ce ku inda yake sai da irin waɗannan su habba su hulba da ire-iren su ya san su ya goge a kansu zaka iya cewa botanist ne ko abin nan pharmaceutical abin nan ne gashi nan dai shi ya sani wato dai masanan tsirrai ne waɗanda ake magunguna da su ina fata mun gane wannan da haka watakila yana yin maruƙiya ba a sani ba wallahu ala to kuma malami ne zahiri yana da ta'assubanci ma sosai ga mazhabin ibnu hazmin bayan da ba maliki ne ya rikide kuma ba zahiri baya ga wannan littafin yana da al-mu'lim fi ma zada al-bukhari ala muslim yana yana yana yana bayyana hadisai da da da maganganu a cikin mutun waɗanda Bukhari ya ruwaito su Muslim ya ruwaito su ba saboda Muslim garin yin wannan sake-saken da yake cewa wa haddasana wa fulanu fulanu to wasu abubuwan da bai ambace su ba gashi ya kawo isnadojin ko ya kawo asalin matanin amma wannan lafazin ko wannan kalmar bai ambace su ba to sai shi ya biya bayyana irin waɗannan abubuwan al-mu'lim fi ma zadahu al-bukhari ala muslim lil asaf sai dai ka ji malamai suna hujja da littafin amma shi ma ba a same shi ba hayan da shi ba Allah shi kyauta wannan malami ya rasu shekara ta 437 637 ba da 27 ba wannan kuskure ne na inji ku gyara inda ya ce ibn rumiya almutawaffa sanata 27 wa 700 haka ya rubuta ko wannan kuskure ne gaskiya saboda Allah abinda ke cikin littafin siru a'lamin nubala da wasu masadar na tarihinsa shine shekara ta ɗari shidda ne da talatin da bakwai wannan biyu ɗin uku ce ke an ce ya yi rasuwa ne kuma mutuwar fuja'a ha kawai a ga ya faɗi shi kenan sai rai ya halinsa wanda wannan ƙari ne a kan ibnu adi almutawaffa sanata hamsin wa sittina بعد المئة الثالثة للهجرة ابن عديار سوكاتا دلي أكو لستين دبير بها هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم يودر رسول سا كما شكرا دبو كينن دا شكرا سبعين دبير shi kuma wancan idan muka kalla shekarar rasuwarsa 637 ya zama da rasuwarsa yau shekara 800 da shekara uku Allah ya gafarta musu to da zahabi ya samu wannan littafin sai ya dinga ciro mazajen da wannan malamin ya ƙara akan ibnu adi shi ma sai ya ƙara a cikin mizan ɗinsa ina fata mun gane wa kasara az-zahabi fi kitabihi hadha al-nahj at-tali al-imam az-zahabi ya gudana a cikin littafin nan nasa a bisa tafarki wanda gashi nan za a yi bayanin sa idan ka je ka koma muqaddimal mizanu da iktidal da za ka ga wannan maganganun ba wai sai da wani ya istiqra'i ya gano su ya faɗa da kanshi cewa zan yi kaza zan yi kaza ga yadda zan yi na farko rattabar riwata ala hurufil mu'jami wa kaza fil aba'i li yaqtariba tanawul ya jeranta mazajen a bisa tartibi na alif ba'i a b c d alphabetical order haka sunayen mazajen haka kuma sunayen ƴaƴansu ba iyayensu wato misali aban ibnu aban zai zo kafin aban ibnu bayan misali ina fata mun gani rattaba ala ismin rajuli man kharraja lahu fi kitabihi min al-a'immati sita bi rumuzi idan ya faɗi sunan malami idan malamin yana da riwayoyi ko riwaya a cikin ɗaya daga cikin al-kutubu sita al-usul bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn majah zai sa ramzi ramzin zahabi wanda ka sani a cikin sirra ramin nubala wanda ka sani a cikin al-kashi shine bukhari kha muslim mim tirmidhi ta nasa'i sin abu dawud dal ibnu maja qafun idan su hudu ne sai saka raqam arba'a idan duka su ne sai saka ainun aljama'a da waɗannan arqamu din ne da su yi amfani da kan kaga ɗaya daga cikin wannan arqam din a jikin sunan mutumi daga cikin wanda ake targama su sai ka fahimci abin da yake nufi wannan abubuwan kawai ana so ne ka rike su duk sanda ka gani kawai ka fahimta duk sanda ka ga a ka san shine harafin a ka ga b ka san shine harafin b ba ba zai yi a ce duk sanda ka gansu ka koma mukaddima ko kuma kana da wani manual a gefe da kake consulting ba ba zai yi ba ina fata mun gano wannan in dai ba ba wai baka shirya ma al'amarin ba sannan zaka ga waramaza sah sadun ha sah awwal ismin rawi isharatan ala anna al'amal ala tawfiqi zai kawo mai riwaya ya maganganu masu tsayi a kansa wani har ya rikita ka to amma zaka ga a farko ya saka sah tun kaga ya saka wannan sadun da ha yana ce maka ne wannan mutumin afon idan an kifa an kifa ƙarshe dai a amintacce duk da maganganun da aka yi akan shi masu tsayi duk da maganganun da aka yi akan shi masu tsayi ana kifawa akan cewa amintacce wa kullum man yaqulu fihi majhulun wala yuslihu ila qa'id idan za a faɗi ya faɗi mutum ya ce fulano da kaza kaza kaza majhulun bai ce ƙalawa ne inda hu majhulun ba fahuwa ƙaunu abi hatim da razi to wannan magana ta abu hatim da gaske littafin aljarbuwar ta'adi na ibn abi hatim wayin ƙala in kuka ji ya ce fihi jahala au nukra au yujhalu au la yu'raf وأمثال ذلك فلم يعزه إلى قائد فهو من قول الذهبي نفسه idan ka jiya faɗi ɗaya ga su wannan fi jahala fi jahala nauyinta bai kai majhulun ba domin majhulun an riga an cike magana a kan shi kan fi jahala ko yana nufin shi yanzu a wurinsa bai san shi ba hakan ya ce yujhalu ba a san shi yana nufin shi bai san shi ba hakan ya ce nukra hadisan shi ko matsayinsa abin kyama ne ko la yu'raf la yu'raf matsayinta daya da fihi jahala tun kaji ya faɗi ire-iren waɗannan to magana shi ce yanzu wannan ijtihadin sa ne da shi ya tike akai ina fata mun fahimci wannan wa idza qala wa kaza idza qala thiqatun aw saduqun aw salihun aw layyin wa nahu dhalika wa lam yudhifhu idan yace saduq thiqatun ko saduqun ko salihun ko layyin bai danganta ta zuwa ga wani ba wani hau zalika da irayen waɗannan walam yudifku bai danganta wa kowa ba to wannan ma magana shi wa kada hawal kitabu alkazzabina wal wadda'ina wal muta'ammidina wal kazzabina fi annahum lam annahum sami'u wa lam yakunu sami'u a cikin littafin al'imamu zahabi wannan littafi ne zaune aiki da akwai mutane da suke kazzabun wato wanda an riga an kama su red-handed suna yin karya suna danganta manzan Allah su ɓale sallama walwadda'i da masu ƙera hadisai wanda professional ne almuta'ammidina wanda da gangan suka ƙera hadisai walkazzabina da kuma maƙaryata ta fuskar fi annahum sami'u wa lam yakunu sami'u masu cewa sun ji daga wani alhalin ba su ji daga wani ba masu hada kansu da malaman da ba malaman su kaga ya bambanta da wanda kawai kirkirkare ya fara wal muttahamina bil wada'i wanda ake tuhumar su da ƙarya wanda alama ta bayyana akwai tuhuma amma ba a tabbatar ba wa bit tazwir wanda ake tuhumar su da التزوير شيء زكي تملي شاتفي ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي kaga wancan sune kololuwa wajen raunin riwaya masu biye da su sune alkazzabuna fi lahjatihim wanda suke ƙarya a zance na yau da kullum la fil hadith an-nabawi ba wai hadisi ba waɗannan su ma abu malamai maturukai ne ko muttahamai duk wanda a fira ta yau da kullum aka gane ya bayyana cewa yana yin ƙarya to ba amincewa da cewa ba zai wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam thumma alal matrukin al halaka sannan wanda aka yi watsi da su wanda suke halaka ko a hadisance alladina kathura khata'uhum wanda kurakuransu suka yawaita wato rika hadithuhum wadanda aka yi watsi da hadisansu walam yu'tamad ala riwayati wadanda ba a dogara da riwayarsu thumma ala al-huffaz alladhina fi dinihim riqqa sannan sai kuma wadanda suke mahaddata ne suna da ilimi da ake nema amma kuma addini suna sakaci da shi irin su shazakuni ga ga karatu ba su gaza irin su Imam Ahmad ibn Hanbal ba a wajen karatu da hadda amma kuma ba su da kirki wanda zai sa ka kurewa su wa fi adalatihim wahanun da aka su zama a wajen adala abun abun watsi ne saboda bid'a da suke ko wata barna thumma ala almuhaddithin ad-du'afa min qibal hifdhi sai kuma malaman hadisi masu rauni wanda raunin su ta bangaren haddan falahum ghalatun wa awhamu suna da kurakurai da da bankaururi walam yutrak hadithuhum duk da yake ba ai watsi da hadisin su gaba ɗaya ba bal yuqbalu ma rawahu fi shawahi su ana karban abin da suka ruwaito a wajen shawahi wajen ƙara wa wani hadisi ƙarfi wala itibari bihi da kuma abin nan ana lura da su irin su shaharu bin haushab da ire-iren su la fil usuli ba a karban su a usul ya zama hadisin nasu shine madogara wal halali wal haram ko kuma ya zama za su kawo wani abu da zai ce kaza halas ne ko kaza haram ثم على المحدثين الصادقين sai kuma malaman hadisi wanda suke masu gaskiya aw shuyukhi al-musturina ko shehunne wanda Allah ya rahama musu asiri ba a san su ba alladina fihim linun wanda suke da wani dan rauni walam yablughu rutbatal akhbati al-mutqinina amma ba su kai matsayin tabbatattu malamai wanda suke jajirtattu ba thumma ala khalqin kathirin min al-majhulina mimman yanussu abu hatim ar-razi ala annahu majhul sai kuma ya ambaci mutane da dama waɗanda abu hatim ke cewa majhulai ne au ya ƙulu gairu ko kuma wani abu hatim ya ce layu ƙwarfu ba a san wannan ba au fi jahala ko ana da jahiltarsa au yi jahalu au na hau zali kamar ibaratin da ci ta dudu ala adam shuharatin shekhi bisadiq ko kwatankwacin wannan daga cikin maganganun da suke nuni zuwa ga rashin shaharar malamin da gaskiya idan majhulu gairu muhtajjin bihi domin majhuli ba a hujja da shi ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة سكما أمنتتو أما وانا سكي دا بدعة وانا أنسى ميشي دا رافدنشي وانا أنسى ميشي دا خوارجنشي وانا أنسى ميشي دا اعتزالي كو أنسى ميشي دا ناصبنشي رأيرا وانا سبوبو أو الثقات الذين تكلم فيهم ما من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة وكما أمنتتو نسو أما an samu wasu mutane waɗanda ba su kai su yi magana a kansu ba ko sun yi magana a kansu ba za a karɓi maganarsu ba da kaunihi ta'annata fi sai zama shi mai maganar ya saki baki ya wuce makaɗi da rawa ya yi agarbaɗi game da wannan malami wa khalafan jumhura ya saba wa ɗaukacin malamai min ulin naƙadi wal tahrir wanda suke ma'abuta ta ce magana da tantance ta duk waɗannan jama'a za ka same su birjik su ne a cikin littafin al'imamu al-zahabi mizarul itza da inda ka buɗe za ka tarar da su haka birjik a ciki wa hadhal kitabu min ajma'il kutubi wa ahsaniha wa anfa'iha fi ma'rifati du'afa littafin mizarul itidal na daga cikin tafai mafiya amfani mafiya kyau wanda kuma ba zai yiwu kana bincike da neman abin nan sanin mazajen hadisi ya zama ka wadatu daga mizan al-iqdal ba wajibi ne zama ka mallake shi kana karanta shi ka iya amfani da shi dan kamar wani kamus ba wai za a sa maka shi ne a gaba ana ta karanta maka shi ana maka sharhi ɗaya ba ɗaya ba in aka koyar waɗan aka koya maka ire-iren waɗannan ka'idojin kuma yau da gobe idan kana hulɗa da shi zaka gane kai shi ana buga shi a cikin mujallabi hudu ko mujallabi biyar an mushi bugu iri daban-daban a nan maktaba ta mu ta darar hadisi salafiya kawai muna da akalla kwafi kala biyar wanda yanzu zai iya tunawa da ka aunan sama labarari ka tambaye su za su nuna maka kala daban-daban akalla nasa muna da akalla kala biyar taƙiƙin wani taƙiƙin wani ga sunan iri daban-daban wanda ya san bai da shi ya je ya siya bai da wani tsada ba na jin a yanzu da ake magana biyu wuce dubu biyar da wuya zai wuce dubu biyar ko ya wuce bai kai ba to duk ba san kuɗin shi ne musan da muka sisi sau ta hausawan tun shaɗin na ɗan ƙauye tun da za ka gama in kai sa wani ya mutu ya bashi sai ka je ka siya da arha wanda ƴaƴan shi ba su iya karatu ba ka je ka lallabe su siyan maka shikenan kowa yana da shi a a cikin usabe bani a tsammani da mutum za ka ka domin da haka ake kawo shi nan da yawa masacin dan ja'i a ta siya saboda yana da matukar muhimmanci jama'a domin idan ka je ka karanta maganganu a cikin littafin misali tahdhibut tahdhib ko tahdhibul kamal sai ka ga mutum daya akwai maganganu masu karo da juna a kan shi wasu sun ce mutumin kirki wasu sun ce ba mutumin kirki wasu sun ce a karba wasu sun ce ba za a karba ba to sai ga ka rude ka rasa yadda za ka shi sa sai ka nemi mizanu da itidal fi naqdir rijal wanda shi wato ma'auni ne na adalci kowace magana zai gaya maka mahallinta wacce kamata a karkata zuwa gare ta don haka wato wani abin nan ne antidote ne da ba za ka iya rabuwa da shi ba gaskiya saboda Allah kuma a zamanance akwai shi soft wanda za ka samu a kan kwamfuta ko a jikin wani device ko wani application da yawa ba abu ne mai wahalar samuwa ba wanda zai zama na yanzu yanzu yana cikin wayarka ko yana cikin kwamfutarka ba wai don ka wadatu da asalin na cikin kanta ka ba sau da yanzu za ka nemi wani abu sai kai maza sai kai wani satin sai ka gani alimamu zahabi saboda kwarewarsa da kuma istikra'insa littafin yana da daɗin karatu yana da fa'idoji ba ɗan ƙanƙani ba kuma duk a yanzu waɗannan da aka ambata abin da ya sa da gangan na ƙina kawai misalan kowane fata na kowa ya je zauna yana bi da aka ce an ambaci wadda'una sai ka ta dubawa kaga suwaye da suwaye zaka iya gani wadda'una ce kaga mutum daya biyu uku hudu biyar zaka ƙara da ilimi garin yin haka su wane ne astiqatu waɗanda suke da matsala a al-huffaz alladhina fi dinihim riqqa sai ka tabi kana tabi zaka ka ci karo da daya biyu uku to da haka sai kaga kafin la'asar kafin dare amin daga nan zuwa dare in an tashi ko kuma an gobe ne ka samu halin yi sai ka ga ka tashi da dimbin ilimi mai yawa kuma duk karatun da ka yi shi da nufin kana neman ilimi ko ya fi zama mu gane wannan yana da bambanci da karatun jarabawa ko asamin da galibi in jarabawa ce ana fitowa daga ajin jarabawa sai ka neme ta ka rasa ba da haka mutane suke ba wani sanda ya shiga zai je yana jin shi da wani nauyi haka jibalun rasiyatu amma da ya fito zai ji shi fanko saboda dama purpose din kenan tunda ya gama bai da wani abin nan bai da wani zil na ya rike abin a cikin kwakwalwarsa amma duk abin da karantawa kai dan neman ilimi da ikhlasi suka ji kawai ya zauna da haka karanta shi daya biyu suka ji ya zauna malam yace to bi hadal kitabu taqiq al ustadi ali muhammad al bajawi fi dari ihya al kutubi al ilmiya bil qahira wannan bugu ne da aka mushi tunda a 1962 aka buga shi a wannan maktaba ta daru ihya al kutubi al ilmiya bil qahira ثم صورت دار المعرفة ببيروت وله طبعات أخرى yana da طبعات da aka mushi kala daban-daban to gashi a hamish ya ambata yake wa qad istadraka ala midan al-itlal jama'atu min al-ulama an samu tarin malamai waɗanda suka yi ƙare-ƙare akan abinda zahabi a cikin mizan منهم daga ciki akwai al-hafiz al-husaini al-mutawaffa sanata 65 ba'da al-mi'ati sabi'a lil-hijra al-imam al-hafiz al-husaini wanda ya rasu a karni na 8 shekara 765 kamar shekara 675 kenan wanda littafin shi sunan shi Zailul Mizan Zailul Mizan bayyana fi kathiran min awhami adh-dhahabi wa sadraka alayhi iddata iddata min al-asma ya bayyana wasu kurakurai da zahabi ya samu kuma ya ƙara wasu sunaye akwai kuma al-hafiz ibn kathir abul imad isma'il ibn kathir wanda ya rasu shekara 774 kamar shekara 666 kenan daga rasuwarsa Allah ya gafarta mishi littafin ibn kathir mai tafsiri kenan at-takmil fi ma'rifati thiqai wa du'afa'i wal majahid jama'a fihi bayn tadhib al-kamal fi hafiz al-mizzi wa midan dhahabi ma'a ziyadat ya hada guda biyu ne a wajen tadhib al-kamal na malamin shi kuma sirikin sa mizzi da kuma mizan dhahabi wanda shi ma malamin sa ne kuma abokin sa sai kuma al-hafiz sulaiman ibn yusufa al-yasufi المتوفى سنة تسع وثمانين بعد المئة السابعة شما مالمي نكرن يتقوص يارس شكاة ريبكو إذا تمانين دا ترى كما شكرا ريشي دا همسين دا ديكينا سنة جابن ناشي حاشية على الميزان شيئا يمسا حاشيا سيكما زين الدين الإراكي الإمام الإراكي دا أكساني wanda shi kuma ya rasu a farkon ƙarni na tara shekara ta ɗari takwas da shidda kamar shekara 600 kenan yau da 34 fi kitabil ma'ruf zailul mizan wa huwa min masadir al-hafiz ibn hajar fi lisan al-mizan wanda ibn hajar ma ya dogara da shi wajen yin lisan al-mizan sai kuma burhanuddin sibt ibn al-ajami al-halabi al-mutawaffa sanata 41 ba'da al-mi'ah ath-thaminah lil-hijra sibt ibn al-ajami babban malamin tarihi ya rasu shekara 841 kamar shekara 500 kenan da 59 ayo da sorry da 99 59 ba ko kitabihi naslul himan himyan fi mi'yar al-mizan sai kuma summa al-hafid ibn hajar sai kuma ibn hajar za a zo a magana akan littafin sa wanda yayi ma littafin mizan ittidal ayyuka kala amma ɗaya shi ne fi shahara wanda za a zo a magana a nan gaba shi ne lisanul mizan yana da zailun mizan ƙare-ƙare ne ya shiru da ala nahawun min alfaitar zama ziyaratan alal asu nan ya kawo tarajin fiye da guda dubu biyu wanda ya ƙara sai kuma bayyadar hafizu a wa'ilahu ibn hajjarin ya fara yin wannan littafin bai ƙarasa shi wata harirun mizan akwai kuma taharirul mizan wa yashtamilu ala islahi ma wa qalil dhahabi min wahabi wanda ya dauke da abin da ya faru ga zahabi na kurakurai wa ma fatahu min tarajim da abin da ya kubuce mishi na sunaye wa lisanul mizan wa huwa ahfaluha wa awfaha wa ajallaha da kuma littafin lisanul mizan wanda shine mafi cika a cikin su wanda yafi kawo fa'ida wanda kuma yafi daraja wa sayati ta'rifu za a magana akan shi lisanul mizan da ibnu hajar da kanshi yana cewa yana da gaskin tafan shi da yake alfahari shi da lisanul mizan da kuma tafsiratul muntabi fi tahriril mujtami wannan karamin tafi ne mai fa'ida kwarai da gaske da yake magana akan mutashabihul asma yace wannan littafin yana alfahari da su ya fi ganin kima su fiye da harfatul bani haka da dalibai suka fahimce shi fara duba dai tsawon shekarun da yace yana fatul bani da irin kuma ilimin da ke cikin sa amma yace da ya samu hali da ya rairaye fatul bani bai samu wannan hali ba su ko wannan ya samu hali ya rairaye su iyakar rairayewa ya gama wani iya abin da yake ganin Allah ya huwace mishi akai kaga misalin mizan zamu ga mutu bayani akan shi shi zahabi ya tsaya ne kawai akan zamunan riwaya duk da yake yakan kawo malaman da ba su da riwaya mukiyan ya tsaya akan zamunan riwaya zuwa farkon almi'atul rabi'a ko tsakiyar ta ko to shi ko ibnu hajar ya tike da misalin mizan har malaman zamanin su har malaman zamanin su ya kawo a ciki da haka ya zama zaka ga shi ana buga shi cikin mujalladi tara akwai bugun da aka mishi yana nan ana wanda yake ta hakikin su Abdul Fattah Abu Gudda da su da wasu tarin bahisun za ga shi shine bugu mafi kyau da aka masa a yanzu dai yana nan muna da shi a nan mujalladi tara akwai kuma irin bugu da ake na da mai dogon kai zai kawo maganar zahabi sannan kuma sai ya kara da tashi akai a tarajin din da zahabi ya kawo wanda kuma zahabi bai kawo ba sai maganganun shi kuma shi yakan tsawaita tarjama fiye da yadda zahabi yake tsawaitawa yana yawan maganganu za zai mu zo mu ji bayani akan shi insha Allah shi ma bai kamata a ce ba ka da shi ba dan kana da wancan kamar a ce ne ka sai babbar riga amma kuma babu yan ciki shine in kana da mizanu da ikdar baka da baka da lisanin mizan domin shi shine harshen harshen abin nan me sunan shi da Hausa sike ne harshen sike ne ma'aunin ko? Allah ya samu dace aikin malama hadisi sai dai ka iya abinda za ka iya ba a musu shishigi sanata arba'ina wa mi'atin alimamu zahabi ya ce shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa fiha tufiya ahmad ibn abi du'ad qadir qudati abu abdullah al-iyadi وله ثمانون سنة وكان فصيحا مفوها شائرا جوادا ممدحا رأسا في التجكم وهو الذي شغف شغب على الإمام أحمد وأفتى بقتله وقد مرن بالفالج قبل موته بنحو أربعين سنين ونكب وصودر مالا ابن أبي دعاد wani babban malami amma dan bid'a to kaga irin su malami ne amma dan bid'a Ahmad ibnu abi du'ad abu du'ad ana cewa sunan shi farj farj ibnu jarir ibnu malik shine sunan shi babban alƙali ko kuma shugaban alƙalai a gwamnatin Banul Abbas tun daga zamanin Mu'tasim da Wathiq da har zuwa wannan zamani na Al-Mutawakkil kenan ya rayu shekara 80 a duniya ana mishi alkunya da Abu Abdullah ya mutu bayan rasuwar ɗansa kamar yadda Ibn Kathir ya ambata a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya cewa ɗansa Muhammad ibnu ahmad ibn abi du'ad ya rasu da kwana 20 wanda shi ma malami ne a lokacin daga cikin malamai kwana 20 ne tsakankanin su sai shi ma wannan dattijo sai Allah ya mai rasuwa wa kana fasiha mutum ne wanda yake Allah ya mishi magana ya iya magana yana da fasaha mufawwiha mai dan banzan surutu yana da baki sha'iran kuma yana da waka jawada mai kyauta an ce bayan albaramika waɗannan wazirai da aka wuce tarihinsu a baya su yahaya da sauransu su khalid barmaki da aisha su yahaya da su fadlu to ba sake ganin kuma wani a kasar bagadaza da ya kai shi kyauta ba kasan ku su ma ana buga misali da su wajen kyauta to wakana mumaddahan ya sha yabo a gun mawaka musamman su abu tammam abu tammam yana da waƙe-waƙe da ya mushi masu yawa na yaban shi ra'asan fit tajahumi wanda yake jagora ne a jahamanci ƙaryata siffofin Allah ƙaryata cewa Allah baya sama Allah baya magana Allah bai sauko da alƙur'ani ba ma'ana ce dai waɗannan dai maganganu na bid'a waɗanda 'yan jahamiya suke champion ɗinsu wa huwa allazi shagaba ko shagaba alal imami ahmad shine ya ya ruruta wutar rigimar nan ta imamu ahmad ta mihnatu khalqil qur'an wa afta bi qatli yace azab da jinin imamu ahmad ibn hanbal su sarakunan suka ga a'a ba za su iya wannan gangancin ba abin da tsanani haka ba su zubar da jinin nashi ba suka kulle shi ya sha wahalar duniya akan wannan matsala wa qad mariba bil falij wannan mutumi ibnu abi duad dama yayi rashin lafiya na al falij shine stroke ya samu shanyewa barin jiki hawan jini ya rafke shi barin jikin shi ya shanye qabla mautihi bi nahwi arba'i sinin shekarar sa hudu yana abinda yake cewa qaridu qaridu sariri yana faɗi akan gado baya iya ci baya iya sha bai iya hulɗa da mata bai iya yin komai sai an kwantar sai an tayar shekara hudu dai a wannan hali wani kiba kuma ya shiga cikin an mushi nakaba wato an an an an cutar da shi an an an mushi fallasa wasu dira aka kwace duke shi gaba ɗaya sarakuna sai kwace duke shi sarkin ma cewa wannan ba dan ma kada in mun sa shi a gidan yari ya zama mana liability ba da kulle shi kawai zamu sai suka to ai gidan nashi ma kamar gidan yari tunda bai fita bai shiga baya komai yana kwance kawai yana jiran ajali kuma mutane suka dinga shiga gaishe shi wasu ma suka ji cewa suke ba mun zo gaishe ka bane mun zo ne mu ce alhamdulillah abinda kai wa malam Imam Ahmad ibn Hanbal shine Allah ya jarabce ka da shi yawwa Allah ubangiji ya kara maka bala'i yes irin irin irin wancan al'imamul bannan mai sunan shi alkhatib bagdadi ya ba da labari cewa lokacin da bishirul marisiyarsu duk malaman sunna a bagadaza ba su je jana'izarsa ba sai wani malami kwaya ɗaya ji sai kowa ya ji haushin shi yana zuwa ya zauna a waje kawai aka ce kai wani irin mutumin kaza kaza kaza ne yanzu kai kamar ka je jana'izar wani ya ce ku kusa abin da na je yi a wajen ce ku ɗaya ku ji mana da na je da aka kabbarta ni ba a da na mai ta neman gafara ba cewa na dinga ya Allah ga bawanka nan wani wanda ya ce ba ka magana ya Allah ka gwada mashi maganar da yake karya ne wanda ya ce ba ka da al'arshi ya Allah ka gwada mashi karya yake ya Allah ga bawanka wanda ya kaza ya dinga lissafin mugayen mugayen aƙidin bishin yana gaya wa Allah cewa Allah ya mishi sakamakon gwargwadon wannan mura yake ce ni abin da nake da yace duk sai aka tantsire da dariya yana nan a cikin tarihin Khatib Baghdadi haka malamai suke yi ba su da malaman hadisi ba su da ba sa gani ido biya na su cin kai ake cewa ne ko ganin kai ne biya na su cin ido wanne ne ake faɗan ganin ido biya na su cin kai to haka shi ma wannan suka dinga shiga wurin shi suna mishi wannan tofin alatsina yana ji yana gani babu abin da zai iya faɗa da kuma shine shugaban alƙalan duka duniyar musulunci Allah ya wulakanta shi ya mai da shi haka aka ga aya game da abin da ya aikata Allah shi kyauta wannan malami haka ya rayu waɗannan tsawon shekaru guda hudu sannan ya zo ya mutu kamar yadda mala ya faɗa zahabi yake cewa kana mausufan bil judi was sakha wa husnul khulqi inji ibn kathirin kai wa wufuril adab ana siffanta shi da kyauta da sakin hannu da kyakkyawan hali da kuma kyakkyawan ilimi sai dai wajen aƙida ne kawai sai samu matsala kaga adalci malaman sunna ba sa koya alheri mutum ko ya yake cewa kuma an haife shi ne shekara ta 160 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine ma'anar cewa ya rayu shekara 80 din kenan yana da ya zauna ne da wasu da buna ata shi ya sa shi akan tafarki din nan na jahamanci khatibul bagdadi da ibnu khillikana a cikin wafayatul a'yan da ibnu abin nan kathirin a cikin albidayatu wan nihaya da kuma abin nan ibnu asakir ne dimashqi a cikin tarihu dimashqa da zahabi a cikin sirr alamin nuba sorry da zahabi a cikin tarihul islam duk sun mushi tarzama sun fi faɗi abinda aka fara akan shi abu tammam ya samu kuɗi sosai a hannun shi a wajen waka ya rasu 24 ga watan muharram na wannan shekara ta 240 wanda ake tarihin ta yanzu bayan rasuwar shi mutane sun ga mafakaiya da suke nuna shi a cikin mummunan hali wani ya mafarki a ce an gan shi a ɗaure an tafi da shi za a wurga shi cikin wuta wani ya mafarki ya ce an gan shi an zo ana kirga suwaye malamai da suka yi aiki da sunna sai a ware shi a ce ya fita diddin mugayen mafarkai an gaggane mishi ire iren wannan farkai Allah ya tsare Allah shi kyauta wannan tsakanin shi da Allah ubangiji shi karka ce dan wuta ne ba ruwanka wa fiha tuwfiya Abu Thawri Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi al-Baghdadi al-faqih ahad al-a'lam tafaqqaha bi-Shafi'i وسمع من ابن عيينة وغيره وبرئ في العلم ولم يقلد أحدا sai kuma Abu Thawri wanda yake ɗaya daga cikin magadan ilimin al-Imam Shafi'i Abu Thawri Ibrahim ibn Khalid shi ibn Abi Du'ad bai da riwaya ko guda ɗaya a cikin kutubus sita mu kiyaye amma Abu Thawri din da yake ya fi shahara da fiqh al-Imam Abu Dawuda da Ibn Majah sun rawaito riwaya daga gare shi kuma thiqa ne a gurin riwaya wannan shine magana mafi inganci akwai saɓani game da shi al'imamun muslim ya ambace shi a cikin muƙaddima ko ko ba shi bane muslim da ya riwaya daga wani mai suna ibrahim ibn khalid amma ana ganin al-yashkuri ba ba abu saurin ba haka sa imamu zahabi suka karkata zuwa gare shi wallahu a'lam wannan malamin sunan shi ibrahim ibn khalid al-kalbi al-baghdadi al-faqih da yana bin tafarkin abin nan ne ashabun ra'ayi na su abu hanifa to zuwan shafi'i kasar bagadaza da ya gamu da shafi'i sai ya lazimce ma zama da shafi'i ya kwashi dimbin ilimi a wurinsa ya zama ɗaya daga cikin ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai ya zama mujtahidi mai zaman kanshi an ce an haife shi ne shekara ta 170 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama kenan shi kuma ya rayu shekara 70 تفقه بالشافعي يكوي علم الفقه ني ابو الامام الشافعي وسمع من ابن عيينة يا جه حديثي ابو سفيان ابن عيينة وغيره وبرع في العلم يقري علمي ولم يقلد احدا يوي غري بايا كوي كوي da kowa hadisi yake dauka da aya da kanshi ya fassara ta ya neman mata ya fitar da fiqhun da yake gani a ciki qala al-imam ahmadu a'rifuhu bis sunnati منذ 50 sana mallam Ahmad dan Hanbali yace na san wannan bawan Allah akan tafarkin sunna kusan kwatan kwacin shekara 50 wa huwa indi fi salahi Sufyan al-Thawri a wuri na wajen nagarta to matsayin su daya da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi a wani wurin kuma Imam Ahmad ibn Hanbali ya nuna rashin amincewarsa da abin da suke yi dan shi Imam Ahmad ibn Hanbal idan zamu yi tunawa baya yadda a dinga tafri na masai shi bai yadda in ya bada fatawa ma a rubuta ba sai dai hadisi da haka shi yasa har ya rasu babu fatawoyin shi a rubuce sai daga baya ne aka samu wasu musamman wancan khallal ko abubakar ne khallal ya bi ta tara su da ganin cewa ana bukatar su shi kuma wannan su a tafarkin su na Imam Shafi'i su suna irin wannan maganganun kuma suna rubuta su masail fiqhiyya da haka Ahmad Ahmad yake cewa lam yu'jibni al-kalam alladhi yusayyirunahu fi kutubihi ni rubutun da suke yi wanda suke tsarawa a cikin littafansa ni baya burge a ce babul dahara ne kun a kawo hadisi sai a ce dahara wajibi ce ka irin dahara kaza kaza ne in an zo ai ta zance ne irin na fiqh tsura tafri'i na masail a dinka kawo abubuwa iftiradiya imamu ahmad ibn hanbal baya son wannan to da haka yace abinda baya burge shi kenan game da al'amarin su almuhimmu dai malami ne babba daga cikin malaman sunna Allah ya gafarta mishi wa fiha al-hasan ibn isa ibn ma sarjis abu ali an-naisaburi tufiya fi awwal sana bi tariqi makka wa kana wari'an dayyinan fikata aslama ala yad ibn al-mubarak wa sami'a al-kathira minhu wa min abi al-ahwas wa ta'ifa ولما مر ببغداد وحدث بها عبدو في مجلسه اثني عشر ألف محبرة سيكما الحسن ابن علي ابن ما سرجس wanda yana da hadisi a cikin muslim da littafin abu dawud da littafin limamun nasa'i waɗannan guda uku sun fitar da ruwa daga gare shi sai kuma limamun bukhari amma ba a cikin as-sahih a cikin ainihin littafin khalqu af'al ibad sunan shi al-hasan ibnu isa ibn ma sarjis wannan asali yake kakannin ba musulmai bane zaka ji sunan wani iri masarjis suna ne na farisawa an ce tagwaye ne su da dan uwan shi Husayn Abu Ali An-Naisaburi tufiya fi awwal sana ya rasu a farkon shekara cikin watan Al-Muharram bi tariqi Makka a hanyar Makka wato a dawo shi daga aikin Hajji da yake a wani waje da ake ce mishi As-Sa'alabiyya kusa da garin Kufa ya kusa isa garin su na kasar Kufa Allah ya mishi rasuwa وكان ورعا دينا ثقه ya kasance mutumin kirki ne mai addini mai takatsantsan aslama ala yad ibn mubarak ya musulunta abun al-imam shaykh al-islam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alayhi zabi ya kwararo labarai da suke nuni zuwa ga cewa da shi da dan uwansa mai suna al-husayn ibn isa ibn ma sarjis sun je kasar makka suka je gun wani mutum mai suna Habs ibn Riyad suka tarar da shi ko kuma tun daga kasar Kufa suka yi magana da Habs ibn Riyad da Kufi suka ce suna so su musulunta sai ce to abinda za a yi ku ƴaƴan manya ne iyayenku manyan mutane ne masu daraja ina ganin ku jira zuwan Abdullahi dan Mubarak sai ku musulunta a wajen shi za ku samu za a ji labarin kuma za ku samu daukaka sai suka tafi za su haɗe shi a Makka ko kuma kamar da labarin yake cewa suka jira ne kuma idan to kafin ya iso sai shi Husainin ya rasu alal nasraniya da zabi da ya kalli wannan sai ce gaskiya shi yana shakkan tabbata wannan labarin Hafs ibn Diyas bai kama da mutumin da za a ce wani zai musulunta ya ce mishi ka jira sai wani ya zo ba don wannan ya saba wa kaida ko hudu ba limamin juma'a yake wajibi ne idan wani zai musulunta ya dakata ya saurare shi sallah ce kawai za a ce a bari sai an karasa dole ne a saurari duk wanda zai musulunta a musuluntar da shi saboda gaggawar aikata wannan alkhairi na shiga musulunci ba daidai bane a akhara amma dai haka aka rubuta a cikin riwayan wallahu a'lam shi kuma ya musulunta a hannun Abdullah Mubarak sannan kuma ya ci gaba da koyon karatu a wurinsa gashi kamar yadda yake cewa wasa mi al-kathira minhu ya koyi karatu da yawa a gun Ibn Mubarak wa min Abul Ahwas da kuma Abul Ahwas wa Ta'ifa da wasu malaman walamma marra bi bagdad da yazo zai wuce ta kasar bagadaza wa haddatha biha da ya da zango a bagdad sai zauna yana koyar da karatu abdu fi majlisihi nay ashara alfi mihbara an kirga abin nan kurtunta wada shine mihbara aka yake ce mishi ku irin dan kokon nan na da wanda ake sakauta wada da makaranta allo za ka ga akwai wani ba gwangwani ne ba ko kwalba ɗaya duma ce haka ƙanƙanuwa za a zuba ta wada a ciki a rufe da ɗan kan ka abin nan haka kan kara wanda ba za ta yi komai ba ta daɗe ba ta yi komai ba ko ta bushe sai dai a saka ruwa ita ke ce ma mihbara wato mazubin tawada ni ba su sunan shi da asalin hausa ba kutugo kutun tawada to irin wannan kutun tawadan kawai sai da aka kirga guda dubu ma'ana haka shine mutanen sun fi guda dubu goma sha biyu isne ashara alf guda dubu goma sha biyu ko ba ka bane isne ashara alf guda dubu goma sha biyu to kuma a al'adance wannan tawada akan aje ta ne mutum biyu uku sai amfani da ita ko mun gani which means su mutanen adadin su ya baka ba yau kowa yakan zo da tashi bane galibi mutum yakan zo da ita ne ya ajiye na kusa da shi ma yana dangwala suna amfani da ita saboda ba biro ne irin wannan wanda yake ball pen drive ba shi bane tawada ce da alƙalami suka daga wanda ya makanta allo ya san inda yake sai an daga an karkade wanda kuma daga baya islamiya kawai kaga wannan bai san inda yake koyon karatu cikin wahala cikin fanka da da fitilla da waye da labule wannan ai gayu ne ko da kujeru ga malamin wani dan gayu da ba irin haka bane wancan zaka ga malami ne inda ka san ba samu ne wani da bulala wani sai ka dauka aljani ne ma ka ganshi wa fiha abu amr khalifa ibn khayyat al-usfuri al-basri al-hafid shabab صاحب التاريخ والطبقات وغير ذلك سمع من يزيد بن زريع وطبقته sai kuma wani daga cikin manyan malaman hadisi wanda Allah ya mashi rasuwa a wannan shekara shine Khalifa ibn Khayyat ibn Khalifa ibn Khayyat haka sunan yake cikakke al-Usfuri al-Basri mutumin kasar Basra al-Hafiz malamin hadisin shabab haka ake mishi lakabi shabab da ka sani matasa ko samari sunan shi lakabin shi kenan kamar da malamai suka fara sahibu tarihi yana da tarihin khalifa ibn khayyab littafi ne muhimmi a cikin ilimi na tarajim rijal da kuma at-tabaqat tabaqatu khalifa wa ghayr zalika da wasu da tafar sami'a min yazid ibn zuray'in wa tabaqati ya ji daga yazid dan zurai da sawayensa irin su ibn uyayna su gundar su ibn adi al-imamu al-hafiz al-mizzi ya ambata a cikin tazibul kamal cewa ya ma yi riwaya daga Hamadu dan Salama amma kamar da Zahabi yake cewa yace wannan wahani ne daga malaminmu Al-Mizzi Allah ya gafarta mishi lalle bai ji karatu daga Hamadu dan Salama ba amma dai ya gamu da shi ya taba ganin sa yana da hadisai ne a cikin littafin Bukhari kawai banda sauran kutubu khamsa kenan kuma shi ma Bukhari ya ruwaito hadisan shi guda bakwai ne rak amma sika ne amintacci ba wai dan ba sika bane wataƙila saboda bukhari yana da hadisai waɗanda suke za su ba shi isnadoji gajeru in ya kwatanta da irin na wannan baya ga bukhari harbul kirmani mai littafin nan na aƙida shi ma ɗalibinsa ne haka baƙi ibn makhlad wannan babban malami irin nan mutumin ƙasar andalus haka addarimi mai sunan abu abdullahi darimi haka ibn abi asu littafinsa kitabun jihadi da kuma as-sunna dukkaninsu suna da riwaya da gare shi malami ne masanin tarihi kamar da suke cewa wakana nasabatan aliman bisiyar wal ayyam masanin tarihin mazaje da dangantaka ta kabilu da kuma tarihin yaƙe-yaƙe da al'ummar larabawa babban malami ne daga cikin malaman musulunci Allah ya gafarta mishi وفيها سويد بن سعيد أبو محمد الهروي الحدثاني نسبة إلى الحديثة التي تحت عانى سمع مالكا وشريكا وطبقتهما وكان مكثرا حسن الحديث بلغ مئة سنة سيكم سويد ابن السعيد أبو محمد الهرم وانا يالك ذكر رجال مسلم da ibn majah al-imam muslim ya fitar da hadisansa haka kuma ibn majah al-qazwini su biyun nan daga cikin ashabul kutubi as-sitta wannan malami ana masa alkunya da abu muhammad al-haram mutumin garin hara al-hadathani dan sabon gari haka za ka fasara kuma gani ya ce nisbatun ilal haditha dangantaka zuwa ga haditha sabon birni ko sabon gari asalin sunan garin hadithatun naura yadda ka gari a garuruwa ana yin sabon gari to tun da ana yi ka je karanta a cikin tafin mujamul buldan na yaqutul hamuli zaka gansa birjik hadisatu bagdad hadisatu sham hadisatu ina sabon birnin gari kaza sabon birnin gari kaza ko sabon garin kaza ko mun gane kamar da sabon garin zaria sabon garin kano sabon garin shagamu sabon garin ado ikiti sabon garin zamfara kusan kowane gari akwai irin wannan ko sabuwar anguwa kawai disan da aka yi expansion ne sai a fara ce wannan gurin sabo suna kawai na ta'arifi har sai zama sunan shi proper name din sai zama sunan yanka ga anguwa to akwai wani gari mai suna hadithatul naura ko kuma hadithatul furat sabon birni ne ko sabon gari ne sai ya tashi daga garin su na hara sai kuma wannan garin shi ma ya gida sai ana ce mishi alhadathani malam yace allati tahta al'ana wacce ke kasa da'ana ana din sunan gari ne fawqal ambar sama da ambar wato yana tsankanin ambar da kuma al'ana wannan na sama wannan na kasa shi kuma yana tsakatsaki wannan na tudu wannan na gangare wannan garin yana tsakanin shi da ambar kamar yadda yaqutul hamawi ke fada a cikin mujamul buldan farsahi daya zango daya in aka ce zango daya shine kamar tafiyar da mahayi zai yi daga tsakar dare zuwa hantsi domin galibi haka suke tafiyar su idan dare ya raba sai su hawa abun hawa doki ko raƙumi su ci gaba da tafiya har zuwa kamar karfe 11 ko 12 na rana rana ta daga to dabbobin za su buƙaci hutu sai a tsaya to irin wannan tafiyar da za a yi ta ake ce mafarsa ina fata mun gane zango guda ta yiwu za ta kai kamar watakila kamar kilomita hamsin ko sittin ko maka wuce kamar nan da kaduna ko nan da da kai kaduna kuwa to wallahu ala wanda suka su yi masu zuwa gari-gari a ƙasar nan da ɗan fataki haka su za su iya wannan bayanin ko kuma ɗan a caɓa masu shegen nisan zango ɗin wa kana sami'a malikan ya ji karatu daga maliku wa shuraik da shaykh ibn abdullahi al-qadi wa tabaqatihi ma da sa'annus wa kana mukthiran yana da hadisai da yawa yayi riwayar muwadda gaba ɗayanta daga maliku yana da riwayar muwadda yana da kuma riwaya da yawa daga malamai mabambanta hasan al-hadisi hadisin shi kyakkyawa ne inda yake akwai sabani game da shi wasu suna raunata shi kamar yahya ibn ma'in kamar yadda suke faɗa wa kana yahya sayyi'ar ra'ayi fi al-imamu yahya ibn ma'in yana da mugun ra'ayi akan wannan dan wata ran aka tambaye shi sai ya ce mata suwaidun mundu hin can ya mutu yana raye fa yana nufin kawai bai da wani amfani bayan ya faɗi wannan magana sai da suwaidu ya rayu shekara bakwai a duniya amma da aka tambaye shi mata ƙulufi suwaidun ya ce innahu mayitun mundu hin wata na ƙara tambaye shi aka ce mai za ka ce da shi ce ya ce arahu halalar dani ina ganin jinin shi ya halasta saboda haushin shi da yake ji bai sa hadisin shi to amma tun da muslim ya fitar da hadisin shi faƙar jawaza alƙantara ya tsallaka rijiya da gaba ma ba da baya ba ina fata mun gane wannan balaga mi'ata sana ya rayu shekara ɗari to wannan daɗewar da ya a rayuwa ita ta ja mushi matsala da wasu saboda ƙarshen rayuwarsa ya ɗan samu ikhtilafi sai zama ba an ansar riwayarsa ta ƙarshe ƙarshen rayuwarsa to kuma an iya tantancewa su muslim sun tantance imam ahmad ibnu hanbal shi ma yayi intiqa ya yi intika irwayensa wanda suke masu kyau ya kuma kawo su a cikin almusnad ya kuma koyar da 'ya'yansa su salihu su abdullahi da sauran ɗalibansa riwayoyin sa'idu suwaid ibn sa'id wanda suke ainihin masu kyau malam ya ci gaba da cewa qala abu hatim saduqun kathiru tadlis wato abin nan ne gaskiya ne amma yana tadlisanci da ka ba ka ba a kuma kamar da muka ambata ya samu ikhtilati a ƙarshe kuma har ya makance ma ana mashi talqini da haka riwayar ta ƙarshen rayuwarsa ita ce take da matsala wa fiha suwaid ibn nasr al-marwazi rahala wa kataba an ibn al-mubarak wa ibn uyayna wa umira 70 sanatan sai kuma suwaid ibn nasr al-marwazi wanda ya da riwaya a cikin sunanta al-imamu abu al-imamu tirmidhi da nasa'i tirmidhi da nasa'i na mutumin garin maru ya yi yawace-yawace ya koyi karatu a gun ibn mubarak da ibn uyayna sufyan ibn uyayna wa ummira ya yi shekaru 70 sana aka aka rubuta haka ne to wannan ma kuskuren inji 70 nan ko 90 ce in ka lura dugon ta'un ne a farko 90 sai aka mai da shi 70 haka zaka tarar a cikin littafin sirru alamin nubala da ta kai ta inu hajjirin askalani cewa ya rayu shekara casa'in ne ba saba'in ba wafiha sahnun mufti kairawa wa ƙabi sai kuma limamu sahnun akwai maganganu da malamai suke game da wannan suna duk da yake ajamanci ne kuma da za a ce ne kawai malam dan juma ko malam tanku ko wani abu haka ba ba larabci bane asalin suna wasu ma malaman loga ba su ma kalle shi ba abin mamaki ibnu hajirin a cikin wancan littafin tahrirul تنبيه المنتبه في تحرير المشتبه da yazo kawai sahanun sai yace kawai ma'arufu wannan suna ne sananne bai ƙara komai akai irin irin irin abinda wannan yake a cikin as-saha al-jawhari jawhari sai ya kawo maka kalma a cikin sihahu kamus ne ba sai ya kawo ta kawai sai ya ce kaza kaza kaza sai ya ce ma'rufun wannan kowa ya san shi kamar misali ya ce alƙalami me kun ya ce shine ice da ake fekewa dan ayi rubutu ko kawai sai ya ce sananne ne to ta yi a lokacin sananne ne ko kuma mutanen da yake tsammanin su ne target audience ɗinsa target readers ɗinsa ko sun sani amma sai abin ya fara da sai a zo kuma ba a sani kamar yadda muke samu da dama in kun tana mun sha karantawa sai a ce wane wane sai a ce gariyun al ta'rif sai muga mu kuma lana sagni an ta'rifi lana arifu kamar yanzu zahabi da aka ambata anan kaga bai mai wani ta'rifi ba a tunanin shi kowa da ke harka hadisi a cikin nan da muka karanta da kaga bai ambata ba a tunanin shi kowa da ke harka hadisi kawai da an ce zahabi kawai ya san shi gaskiya ne haka ake tsammani kamar yadda misali kowa da ke ɗan izala da an ce abakar gumi to ya kamata a ce ya san shi to amma da shekaru suka yi tsawo suka yi tsawo sai a ga yan izala wanda aka fisa cikin izala ba sa bakar gumi ba ba haka bane ko nan ka ɗauko ka ƙara tsuke misalin za a yi tsammanin duk wanda yake darar hadisi salafiya ya san mala albani na umar gani haka ake tsammani ko amma yadda aka samu mutane da ba su san shi ba kuma suna zuwa nan makaranta saboda ba su riske shi ba ko kuma koda su riske shi dan kankanin lokacin suka riska game da shi yanzu waɗannan yan albani science ɗin nan mabiyan su ba su riske shi ba to amma kuma in sun je wani waje wata kila sai a tambaye su kun san mara albani ba su san shi ba to shine idan zamani ya tsawo sai abubuwa su canza da ana ganin da an ce sahanun duk wanda yake harkar karatu ya san shi saboda shahararsa ba a bukatan wani bayani akan sunan domin suna ne wanda yake mufrad shin sahanun ne ko sufunun shine mas'ala to zaka koma littafi irin na ibn hajar dan ka samu bayani meye meye magana mu'tamad game da sunan kawai sai ce maka kowa ya sani kai kuma sai ga baka sani sai ka ji wani abun nan disappointment ko mun gane to amma dai malamai suna ganin sahnun shine mafi inganci wato bi fatihi sin sannan da dauri akan ha'un da nunun sahnun mufti al-qayrawan mai fatawa kasar qayrawan a kasar abin nan kenan yanzu qayrawan tana cikin kasar tunisia ne ko ko maroko ɗayan bi wa qadi kuma alƙalin abin nan qayrawan tunisia ne na أبو سعيد عبد السلام ابن سعيد ابن حبيب التنوخي الحمصي الأصل المغربي المالكي متمن قصر حمص قصر الشام كان أصل أما أن يقولون قصر مغرب صاحب المدونة من لتافن المدونة wannan babban littafin nan da ake ji da shi a fiqhun malikiya akhar an abul qasim wa ibn wahab yana da karatu ya koya daga abul qasim da ibn wahab da ashar ana siffanta shi cewa wa kana mawsufan bil aqli wad diyanati wal wara wa mashhuran bil judi haka suka ba da labari kuma wa kana adiman nabiyya babu irinsa malami ne mashhurin malami mai kokari sosai da zurfin tunani da iya fitar da fiqhu a cikin masail shahararre kuma mai kyauta da halin kwarai waɗannan duk malaman sani walahu idatu ashabin yana da dalibai kuma shi ma da yawa kaman su baqi ibn makhlad ya karatu a gunsa kaman asbagh al-qurtubi wani babban malamin malikiya din da tana kasar qurtuba haka wahab ibn nafi al-qurtubi su ma duk waɗannan qurtubawa ne sun yi karatu da yawa a gurinsa al-imamu abin nan mughultai a cikin tahdibul abin nan abin nan da yayi akan tahdibul kamal da ya yi a kan namizi yake cewa layi hutajju bi hadisi suhunun a wajen hadisi ba a hutar hadisinsa in ji muguntai shi ko ibn hibbana ya kwararo sunan shi a cikin kitabu sikat har yake cewa min fuqaha'i ashabi malikin wa mimman jalasahu mudda warawa anhu warawa anhu akthara min 30 alf mas'ala ya daga cikin ɗaliban maliku wanda suka zauna da shi tsawon lokaci kuma ya ruwaito matsala sama da dubu talatin daga maliku to kaga wannan sai ka ɗauka ka saka a mizani irin maganar da ake yi game da ibnu hibbana wannan magana ba ta nuna amincewa ko wani abu baya da labari ne kawai kuma malaman alkutubu sita al'usul dukkaninsu ba su fita da hadisin shi ba da haka baya daga cikin mashhurai da riwayatul hadith ya fi kalewa ne a wajen fiƙihu kuma a wajen fiqh Allah ya bashi nasibi kwarai da gaske kwararren malami ne Allah ubangiji ya gafarta mishi wa fiha Abdul Wahid ibn Ghiyath al-Mirbadi al-Basri sami'a Hammad ibn Salama wa tabaqati sai kuma Abdul Wahid ibn Ghiyath al-Mirbadi mutumin kasar Mirbat a cikin Bagadaza kenan wanda yake da karatu daga Hammad dan Salama وفيها محدث خراسان أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم البلخي ثم البغلاني الحافظ واسمه يحيى وقيل علي وقتيبة لقبه سمع مالكا والليث والكبار ورحل العلماء إليه من الأوطان وكان من الأغنياء التقاء ببغلان الله أكبر وأن ببما مالي جماعة malami ne abin kauna a gun malaman hadisi ana son kutaiba ta dan sa'i daga cikin malamai waɗanda Allah ya tofa wa ilimin sa albarka da zara an baci kutaiba kamar da suke cewa din ya kamata ya zama galiyul an ta'rif ana mushi laqabi da imamul a'imma limamin malamai su bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i duka waɗannan ɗaliban shi ne masu lankwashe kafa a gaban su ya biya musu karatu ibn majah shi kadai ke da riwaya daga gare shi bi wasita an ce baban shi ya mafarki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da wata takarda sai ya ce mishi ya rasulullahi wannan takardar ne a ciki yace hadihi sahifatun fiha asma'u ulama'i ummati wannan takarda register ce ta sunayen malamai da ke cikin al'ummata yace ya manzon Allah ko zan iya gani yace gata yace ina dubawa sai naga sunan dana a ciki shi kuma wata rana da ya fara koyan fiqhu ashabul ra'ayi ya fara koyan karatu sai mafarki sai ya ganshi ana ta an kafa wata doguwar rumfa mutane suna so su shiga su kullo da kansu ta sama kowa sai ya kasa ana so kowa so yake shiga ya kullo da kanshi ta sama kamar da ake kullo da kai ta sama mota ana kamfen yace ni ina zuwa da na shiga ina takawa kawai sai na kullo da na kullo na leka haka sai yace sai na ga ina ganin ko ina a duniya sharqal ardi wa garbaha yace da wannan mafarkin sai ya tafi yana neman mai fassara mafarki sai aka yi shi gum al-Imam al-Bazzar Imam Bazzar malamin da ya kware ga umar fassara mafarki da ya faɗa mai farki yace kai kai wannan farki yace yace to shawarar da zan baka je ka koyi ilimin hadisi wannan mafarki yana nufin za a ji labarin ka ne a gabas da yamman duniya amma in ka tsaya koyon wannan fiqh sura babu inda zaka kai mafarkin ba zai tabbata ba ka je ka koyi ilimi wanda da shi ne ake jin labarin mutane shi ne sai ya watsar da ashabun ra'ayi sai ya kama koyon hadisi ga shi ko Allah ya bada Allah ya cika mushi burinsa babu inda ba a ji labarin Qutayba ibn Sa'id Qutayba da zara an ce Qutayba to zaka ji wani shakin ne dan ka san ka san matsayin sunan ina fata mun gane wannan wannan wani general ne jama'a a cikin hadisi Qutayba ibn Sa'id ya rasu ne a wannan shekara shi ma Allah ya gafarta mishi an ce ya rasu ne a watan Sha'aban na wannan shekara Utaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq al-Thaqafi maulahu bararran bawa ne na Banu Thaqif kakan shi dinnan Jamil ibn Tariq bararran bawa ne ga Hajjaj ibn Yusuf haka zabi ya faɗa yace wa kana maulan li Hajjaj ibn Yusuf al-Amir al-Zali haka zabi ya faɗa cikin siyar ce kakan shi bararran bawa ne ga wannan mugun sarkin na Hajjaj Allah shi yake yace maulahum al-balkhi wanda asalin su mutanen kasar balkh ne aka kamo su bayi aka zo da su Allah kuma ya tarfa musu wannan albarka a cikin zuriyarsu summa al-baglani sannan ya zo na garin baglan al-hafiz babban malami wasmuhu sunan shi yahaya wakila ali wa qutaybatu laqabun qutayba din laqabi ne asalin ma'anar qutayba tasgiri ne na al-qatabu al-qatab shine al-mi'a wannan abin nan da ke cikin tantalin makwalatu makogoro shi ne almi'a ga shi nan innal mu'mina ya akulu bi mi'ati wal kafiru ya akulu bi saba'ati am'a hadisin muslim ko wurin mahadiya to shi ne almi'a laƙabi ne shi ne kutaiba yana da an ce murya shi ce siririya haka kamar tana da ɗan shaƙewa to shi ne kamar suna cewa ne malam mai yan siririyar murya shi ne asalin ma'anar laƙabu da aka sai wannan sunan ya bi shi har ya ɓatar da sunan shi kutai ba na fata mun gane wannan an samu malamai sun dinga sa wa 'ya'yansu suna kutai ba da fatan allah ya musu albarka su yi karatu kuma sun yi in ka je ka tarihi za ga masu sunan shi da yawa wanda ake cewa an sa musu sunan shi ne ana fata ina ma su yi irin karatun shi Allah ya gafarta musu gaba da sami a malikan ku taimata dan sa'id yayi karatu abu imam malik wallaitha da lays ibn sa'd wal kibar da dubga dubgan malamai duka waɗanda ya karatu a gunsu warahala yayi ya wace ya wace warahala ulama ilayhi min al-awtan dalibai malamai amin sun tai tasowa gari gari suna zuwa wurin shi daga garuruwa mabambanta wa kana min al-aghniya malami ne attajir saboda yana da kasuwanci yana zaune yana karantarwa amma yana da karabka wadda aka ce akwai lokacin da ba ta gaza raƙumi ɗari masu ɗaukan kayayyaki iri daban-daban suna kaiwa garuruwa ana yi mai kasuwanci shi kuma yana zaune kawai yana kantar da hadisi a mishi attuqa wanda kuma suke bayan Allah bi baglan a wannan gari nasu na baglan na na na na ma ɗan uwa wasici da cewa kowa ya je karanta tarjama ko tai mata kansa wannan tarjama ce wata take bakhila jiddan bi haqqi ta takaita sosai gashi kuma muwa lokacin ya ya mana mudahana da ba ta sai mu dan ƙara wasu bayanai na su mu tashi tun kamar biyar da rabi gaskiya amma amma dai insha Allah za a zo wata rana kan magana akan shi ko kan wani abu amma dai dalibai su koma su ƙara duba wane ne Kutaybatu dan Sami a baya mun shayi magana akan shi ba ba bako bane insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk